jama'a kun gane ko faqalat yana mika hannu zai dafa mata kai sai ta ce ala risilika ya aba umayya tsaya nan dan da ka tsaya tsaya baban umayya sunan wani dani can nashi sun makalat yana dan tsayawa sai ta ce alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruhu wannan ita ce ta cikin wannan hudu haja din wa usalli ala muhammadin wa alihi wa ba'd fa inni imra'atun ghariba لا علم لي بأخلاقك فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأجتنبه فإنه قد كان لك في قومك من تتزوج منها وكان لي في قوم من أتزوج منه ولكن إذا قضى الله أمرا كان مسؤولا وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله به إما إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك ولجميع المسلمين الله قواتم رمي an ya ka tsakanin shi da matarsa sai ko tarin ɗago tsowa ne tana hunkuro shi haka ka shigo bawa Allah gaji fa zai dafa kanta ne ta ce ɗan tsaya sai ya tsaya eh ga shi nan kawai na bera bi ne ba yi sai ya ta ce kyakkyawar godiya ta tabbata ga Allah da Allah ya kaddara ne ce matarka kai ne mijina na gode ma Allah ahmaduhu ina gode masa akan haka wa asta'inuhu kuma ina neman taimakon shi ya taimaka min akan yi maka biyayya wa astaghfiruhu in har na samu matsala a wurin yi maka biyayya ina roƙon ya gafarta ba da gangan zan yi ba wa usalli kuma ina salati ala muhammadin Allah kai salati akan annabi Muhammad wa alihi da mutan gidansa sai ta ce wa ba'a mai gida bayan haka a ɗin ba a gariba ni mace ce ba kuwa yau a wurinka la ilma li bi akhlaqika me asalin ɗabi'unka gaskiya ban sani ba fa bayyin li ma tuhibbu duk abin da ka san kana so don Allah ka bayyana min yanzu fa ati ni ko zan ka aikata maka su duk abin da ka kama ma ka dafa ni ga mun da me kake so kawai ga mun ni ko duk abin da kake so zan mashi Allahu akbar wa ma takrahu sannan ka gaya min duk abin da ka san baka so fa ajta ni bi ko zan nisance shi gaskiya ba zan maka shi ba fa innahu qad kana laka fi qawmika man tatazawwaju minha domin a dangin ku a unguwar ku a garin ku akwai yan mata da yawa wacce waɗanda zaka iya auren su jama'a kun gani a kabilarka a unguwar ku a garin ku akwai mata da yawa waɗanda kana iya zuwa ka neme su ka aure su wa kana ne fi qaumi man atazawwaju minhu ni ma ko alama unguwar alama kabila alama mutanen akwai namijin da zai iya auren shi walakin sai dai idza qada Allahu amra in Allah ya kaddara wani abu kana maqulan to shine abin faruwa Allah ya riga ya kaddara ni ce mata ka bayan da zan yi Allah ya riga ya kaddara kai ne mijina bayan da zan yi ni ce mata ka bayan da za kai kai ne mijina aka Allah ya kaddara saboda haka mu yarda da wannan kaddara na aure da Allah ya haɗa tsakaninmu wa kad malakta to yau dai gashi kai ne ka mallaki igiyar aure na kai ne mijina fasna ma amarka Allah bi billah duk abin da ka san Allah ya umarci miji yayi da matar shi to yana ba kawai yi abin da ni duk abin da Allah ya umarci miji yayi da matar shi kawai yi da ni imma insakun bi ma'rufin ko dai ka rike ni da mutuntawa da irin yanda shari'a ta ce in ne maka au tafrihin ko kuma in ka gaban maka ba ka rabu da ni da misalin amma da kyautatawa ni dai zan maka biyayya ɗari bisa ɗari ba casa'in da shida cikin ɗari ba ɗari bisa ɗari zan ma biyayya a ƙaula ƙauli haza ina gaya maka wannan magana tawa wa astaghfirullah alazim ni ina roƙon in nayi abin da baka ji daɗi ba to Allah ya fi mu wala ka kai ma ko ina roƙon Allah ya fi maka wani jami'in muslimina don musulmi ka kabbe wa Allah abin da bai dace ba ina roƙa mai Allah Allah ya gafarta mai wannan abu da jama'a kun ji abin da mace shi ce mai kamin ya dafa ta kana wannan bawan Allah sai ya ce fa akhrajat ni wallahi ila al-khitba ko ila al-khutba ni ma ko na rantsi da Allah sai ta bukatar da ni ma an faɗin mata wannan irin khutba jama'a kun gani to ai ya kamata in fara yi amma ita ta fara ya ce fara wata sai ya bukatar da mai dole wallahi ni ma sai na gabatar mata da na kuɗi ba ya ta ne a wannan wurin fa qultu shi sa mata ku kiyaye wani abu da yawa magabata akwai abubuwan da suke tunatar da mazajensu su su suke fara yi wanda mazajen ne ya kamata su fara yi amma galibi maza da kuke kallo sukan shigo gida ne a idansu a rufe kawai ba su fahimta komai kawai jama'a kun gani ba kawai abinda suke fahimta in sun shigo a ba su dama kawai su kwanta da damaci saboda haka idan shi na rufe duk waɗannan hadisan da ake ta karatu da su ko wallahi la ilaha illa yana shigowa man tare ki abin da yake tuna kawai shi dai a ba shi dama ya jima'i kawai shikenan to tunda ku dama za ku taimaka masa ne yayin bin Allah yana shigowa sai ku fara mai irin abin da ya kamata a ce shi ya fara a matsayin tunatarwa ba da ya shigo ki gane cewa hankalin shi bai kan wannan abu ba yana shigowa ya ga yanu zai taɓa ki to jahili jahili ya nuna ma kai baka sanya shari'a take ba kenan wallahi ya sani amma inda ya shigo ne ke ke hange kawai duk wannan karatun da kike da an ci ayi ke ce karatun jama'a kun gani wannan yasa kuka ga rabi'a ta da wuya ranar da mijinta ya tare da ita wallahi jama'a duk abin da ya kamata yi sai da ya zo saduwa da ita ya tuɗe ta kwanta zai sadu da ita gadan gadan da ya yi sa zaka yi a fajinta sai da dafa kirjin ta ce tsaya mai gida ya kayi addu'a ya ce gaskiya ban yi ba ta ce to fara yi sai bismillah allahumma jallabi na shaitan wa jallabi shaitan ma la zaftana shikenan amma ya tawo a jijice shi abin da ke gaban shi kenan kuma ke kin biye mai a haka to shikenan da an samu ɗa sai ya zama shaitani har sai yadda za a yi da shi a unguwa a'a ya taho ne sha'awa ce ta motso mai ba ya tunanin wannan duk karatun ke da kika sani ko ya sani abin da ke gaban shi maimakon ki tunatar da shi yana neman ya sani kin burtse nan kin yi can kin maki yaro nan ya farka duka cikin ɓacin rai ya faɗa miki aka ya sani da ki kuma sai aka yi rashin sa'a a lokacin ciki ya shiga da rashin sa'a za a ci dan bari ku ji duk sanda namiji ya so ya zo saduwa da ƴa mace annabi ya ce a hadisin tirmidhi fatir ma bai da ainihin jinya a aurati bani adam kawai bismillah abinda ke abinda ke rufe idan shedanin aljanu da al'aura ƴaƴan annabi adam shine su ce bismillah sun da za su tsarara in za ka tuɓe ka ce bismillah to duk wani shedanin aljanu da ke ɗaure wurin ba zai ganka ba amma baka ce bismillah ba to da ka tuɓe sai wani shedani ya aljana kawai sai ta tsira mai ido zakarinka na ɗagawa sai ta ji sha'awa to shine sai ta buge ka ko sai ta rinka zuwa cikin bacci tana zina da kai jama'ar musulmi kun gane wannan ku karanta ko da talikin mai ijiya a yi wannan ijiya ta hannun mutane ai ko ciki za a gani da yake magana akan abin da yake wajabtar da yin wanka ya ce shi ne haɗuwar zakari da farji sai ce wannan farjin na mutum ne ko na dabba na aljani ne ko na mamini ne sanannen abu ne akwai yiwuwar saduwa tsakanin aljana da mutum akwai iya saduwa tsakanin aljani da mutum mace jama'a musulmi kun gani shi yasa ai malaman fikin malikiya suke kasa da farfadiya biyu akwai farfadiya wanda ta farkewar jijiya ce ta kwakwalwa to wannan sai ya je asibiti akwai kuma farfadiya ta dalilin shedaniyar wata aljana ko shedanin wani aljani ya taba sha'awar wata ne ko wani kuma yana son shi sai ya rinka zuwa yana buge shi sai ta rinka zuwa tana buge shi to sanda ta buge shi yake wannan farfadiyar ne take samun dama sai ta zama da shi shi yasa idan ya dawo cikin hayyacin shi dan kuka duba sai ku ga duk gamani ya bata mai jiki to malaman malikiya sai suka rabu biyu shin wannan zai wankan janaba ko ba zai ba wasu malamai suka ce a zai wanka mana tun da gamani ya fita kuma an tabbatar zina ce wata aljana ta yi da shi zai wanka tun da ya fitar da mani a yaji daɗi wasu kaca ba zai wanka ba saboda wannan fitar mani ai ta bala'i ce wannan ai ba masifa ne jalin da yake ciki ba saboda haka ba zai wanka ba wallahi ta'ala alam jama'a kun gane wannan hadisin farko to na biyu annabi ya ce idan mutum idan mutum ya zo zai sadu da mace da ya ce bismillah sai duk wani shedanin aljini sai ku aure idan ko mutum bai ce bismillah ba akwai wani shedanin aljini a wurin sai ya turo zakarin shi ya hada da namijin sai su tura mata tare sai su sadu da ita matar jama'a kun ku gani aljanin sai shekanin aljanin sai a ɗaga kare shi da zakarin mijin mata sai su tura ma ita matar tare sai su sadu da ita tare shi sa ai kuka ji manzon Allah ya ce in ina ma in ɗayan ku zai kusanci iyalin shi zai ce bismillah Allahumma jannibina shaitan Allah ka nisanta mu da shaitan ka nisantar da mu daga shaitan saboda in yana wurin ba a yi bismillah nan ba to zai haɗa zakari da namijin a tura mata ya kamata mata ku rinka taimaka wa mazaji san da yazo zai sadu da ke kar ki abin da zai ja a ƙarshe sadu da ke ba tare da ambaton sunan Allah ba kuna jin abin da manzon Allah ya ce wannan sabuwar ibada ce wa fi bid'i ahadikum sadaka yana ɗaukar zakari ya sa miki sai a biya kula da dukkan sadaka sadaka ce fa ake biyan kula da ni Allah kyauta to shi ne ya ce sai ta bukatar da ni wallahi zuwa ga nima sai ne kuɗi ba ta sai zani kalmar da a wannan wuri fa kuntu ni ma ko sai na ce ai ba ce ni iya wuce ni ma ko alhamdulillah to an yi tara ce na eh yanzu ra'ayi da babban murya ce na amma dai amma dai duk sai shi ne ba ita ta fara ba shikenan kawai ya koyar mata da kuke zuwa hadda kuna zuwa wa'azi kuna zuwa lacca sai kun kiyaye irin waɗannan abubuwan an gane ko kuma wallahi da ku yaran nan da suke ta zuwa karatukan addini wallahi suna ta gyara matsalolin nan na jahiliyar da muka baro a baya Allah to amma dai biyan da kake ta kawo ta kan sai dai Allah to miji shi ma sai ya kama alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuhu wa usalli ala muhammadin wa alihi amma ba'd bayan ya gama wannan shimfiɗa ya ce bayan haka fa in nake ɗauki kalaman na ji kin faɗi wata magana in sabbiti alaihi in hakkin tsaya a kai ya kun zalika hazzan zai zama wani irin babban rabo a wurina aiko ne sa'a abubuwan nan da kika faɗi da zan yi sa'a ki tsaye a kansu gaskiya da ya zama babban rabo a wurina da na gama sa'a kuma ko kai ka auro inda irin kalmomin nan da matan nan ta faɗa a ce haka matan ka take dan Allah baka haiba duk wannan karatun da ka ji muna yi za ka kaɗa nan da ya tsaye ta wallahi mana ya tsaye ta wanda ka san abin da ka bari a gida an gani amma ita karatuwar sha ɗaya ne ka ga mutum bai duba agogo haba ya wanda ya ajiye a gida an gyara yar matsala ce to wa in ta da aini in ko kika ki aiki da abin da kika faɗi ya kun hujjatun alaiki to wannan abin da kika faɗa ran kiyama fa zai zama hujja akan ki jama'a kun gane ko Allah zai kama ki da tukin ga shi kin faɗa kin ki wa shaddu kaza sai ce ni ina son kaza wato ina son ga mace ta yi irin daurin nan na kaza duk abin da ka san kana so sai ka gaya mata jama'a kun gane kana son ka ga mace ta sa irin rigar nan wanda rabin nono ke fitowa ka gaya mata kana son ka ga mace ta sa ɗan sikir ya matse mata ɗuwawo ka faɗi kana son ka ringa da kwalli ka faɗa kana son ka ga ta yi kunshi duk ka faɗa duk abin da kake ganin mata a waje da shi kake sha'awa kar ka igaya mata jama'a kun gani a ni ban son miyar kuka a ni ina son miyar kuka ina son miyar taushe ina shan shinkafa ina son kaza kar dai a ce akwai abin da ka san kana so wanda ba za ka faɗi ba duk irin wannan ɗaurin ɗan kwalin duk ka gaya mata ni ina son irin ɗauri kaza jama'a musulmi kun gani ina son kullum in ji mace ba kanshi tunani na tashi a jikinta duka fadi amma sai ka rinka ciwo kuma haka ba yawa duk wannan irin kayan da ka san kana so sai ka rinka ba da kuɗi ana ciwo ka kawo mata to kullum dai ce mata ushibbu kaza ni ina son kaza ina son kaza ina son kaza ina son kaza wa akrahu kaza amma ban son kaza ban son kaza ban son kaza wa ma ra'aytu min hasanatin duk abin da kika gani kyakkyawa daga wurina jama'a kun gane ko fa asbiti ko to ki tabbatar da shi da kuma goyon bayana akai wa ma ra'aytu min sayyi'a dan Allah duk abin da kika gani mara kyau daga wurina ko fasturiha dan Allah ki rufa min asiri ki koyi ki kai da kai an gane ko shi yasa aka sami abu darda sahabin manzon Allah ne shi ma ya buɗi ya buɗi baki wata ran da matarsa ta zo ya ce mata idza ra'aiti radibti in kin ganni ma ya fushi faradini duk abin da kika san zaki yi ki ja in yadda da kai da kai akan fushin ki kokari ki wa idza ra'aytuki ghadba ni ma in naga kin yi fushi rabbaitu duk abin da zan yi in Allah ya so ki yadda da ni ki fasa fushin zan yi wa illa in baki zama yanda na faɗi ba ban zama yanda na gaya miki ba lam nastahab wallahi ba za mu taɓa zaman soyayya na gaskiya ba haka yana da ki haka aka samu wani cikin magabata ya gaya wa matarsa cewa خذ الأقوى مني تستدين مودتي ولا تكثر الشكوى فتذهب بالقوى ويأبى في قلبي والقلوب تقلب فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبس الحب يرحب wani da cikin magabata ya gaya mata shi a irin wannan lokaci daren tarewa ya ce mata khudul afwa minni dan Allah duk sanda ne miki ba kyau ki rinka min afwa ki rinka yafe min da kin da abin da ne ban kyauta miki ba ki rinka yafe min ki rinka min afuwa ki rinka kai da kai dama ya alsa kun gani yawa tastadini mawaddati wannan sai ya taimaka wa dawwama kaunar da nake miki an gani da ka dan mutu abu ka san baka kyauta ba sai ta kai da kai ko za ta gaya maka bakan magana ba to wannan yana yana dawwamar da kaunar da miji ke mata sai ya ce wala tukfiru shakwa kai ki yawaita kai kara na kullum ke kenan kai kara fatar hadu bil quwa yana tafiyar da karfin soyayya da ke tsakanin mata da miji yin haka kullum ke kenan sai ki bi kin biya mamanki ai min kaza kullum ne min kaza ai ya ki su magi ya ki ba da kuɗin uci kullum sai kin kai kara har malamai ma da tarbiyya ke cewa in har ta kama mata aure za ta yi karan miji to ta je ke ƙara shi ne a wurin iyayen shi amma karki yadda ki kai ƙarar mijinki wurin iyayen ki jama'a kun gani idan har ta kama za ka kai ƙarar matarka kar ka je ka kai ƙarar matarka wurin familinka ka je gaya ma iyayenta domin yau ka yi ƙarar ta wurin iyayenka gobe ka yi sai sun ke tare an gani sai ga kullum ba su amince da ita ba kullum suna ganin cutar ka take don kana kawo karar taurin su kullum sai ki ta inda za ka sake ta mana amma idan ka kai kara wurin iyayenta za su baka haƙuri za su gaya maka kalmomi masu daɗi sannan ba za su taɓa cewa sake ta ba don ƙasa ce jama'a kun gane ko ke ma ko haka Allah kyauta to shine wato yake cewa wato karkirin yawan kai kara sai ya tafiyar da karfin kaurin nan da soyayya da ke tsakanin da ke wa a baki kalbi to daga nan ne zuciya ta sai ta rinka kinki wal qulubu dan ita zuciya ta kallon ana ta jujjuya ta yanzu nan zaka ji kana son mace amma saboda yawan kai karar ka da take wallahi sai Allah sai zuciya ta biyo sai ka ji baka kawo ta ba fa in ni ra'aytu al-hubba fil qalbi wal adha dan na ga so da miji ce mace a zuciyar shi da take wal'aza da kuma cutarwa idan tama'a so da cutarwa in suka haɗu lam yalbasul hubbu son baya ci gaba da zama a cikin zuciya yalhabu yana kama hanya ya tafiya shi ne kawai ka da fi kai suna mujalladi na biyu kana son ta amma tana cutar da kai kullum tana kai ƙarar ka wurin iyayenta to wannan son da kake mata da wannan cutar da take maka wallahi sun haɗu ko wallahi dole ɗaya zai tafi shine soyayya soyayya dole tafi Allah kyauta to kun dai ga abin da yake mata ko maqala sai ta ce mai to tun da ko haka ne ne gida kaifa mahabbatuka li ziyaratil ahli yaya kaunarka ga ziyarar mutan gidan mu kana son mutan gidan mu su rinka kawo ziyara gidan nan naka ka ji yarinya mai hankali don Allah ka ji ya mai hankali oh Allahu akbar قالت قلت sai na ce mata ma uhibbu an yamulla ni asari ni ba na son sarkai na su kosar da ni ban son su kewan zuwa gidan nan kullum na zo ga sarkata a gida da ma kun gari ni ban son haka ban son sarkai na su kewan zuwa gidan nan ka ga bai kamata ya ɓoye mata ba tun da bai so ya kamata ya faɗi an gane kullum uwan matar kana gidan kullum dan abin da bai taka yau sai ka ce haza kashe mata kaza duk wani sun gana da ya taka zafa kullum tana gidanka kalar to ta ji an ce ba a son sarkan shi na zuwa gidan ko sai ta ce to na ji faman tuhibbu min jiranika yadkhulu daraka hatta azuna lahu waye a makotanka kake so ya rinka shigo maka gida in ya turo in ba shi dama ya shigo gidan wa man takrahu waye kuma ba ka so a makota ya rinka shiga ma gida hatta la azuna lahu dan ka in ba shi dama shigo ma gida tunda ba ka so kala sai ce balo fulani qaumun salihun kin yaran gidan wani yaran kirki ne in su ne ban da matsala in su shigo min gida wa balo fulani qaumun su'in amma mutum gida kaza gaskiya ban amince da su ba ɗan iskan yara ne dan san da su a gidan nan amma ya ka zo ka zama takka a falanka an cika yaran unguwa an sa tv ana kallo an kunna wani dvd ko ma ne ne ko an kama wata tasha yaran unguwa kana shigowa sai ka wuce ɗaki su tashi kaɗan fito ka koma kaɗan fito ka koma shi kenan wato kana ta flashin fa ya kamata ku tashi ku tafi gida har sai ka kira ta wance eh ki ce musu tashi mana kin ga ta da Allah to da yanzu sai kuma ku ne to shi kenan sai daga cikin ya ce dai ku fita ku fita mai da gida wato ne Allah eh shi kenan bayan sun gana fita ana tashi sai dangane fita ya fito kuma ana neman remote ya ce a ina remote din sai ya ce wani yaro ya fita da shi a tattaro su a dawo da su shikenan wani ya sace da duba nan sai ga an sace mai hamsin dama ya gaya miki akwai yaran da bai amince su shigo mai gida ba kuma kin bari yanzu ne za ki faɗi ya fahimce ki dan Allah mata ku ji tsoron Allah kana yace falabittu ko fabittu ma'aha a wannan dare haka na kwana tare da ita am amale latin daren shi ne mafi ni'ima da na samu dare a rayuwata ban taɓa haɗuwa da dare mafi ni'ima a wurina ba kama wannan daren shi ne an'am wa makasar ma'i haka yarinyar nan ta zauna tare da ni haunar shekara cir la ara min ha illa ma uhibbu shekara ɗaya cir ga ni gata amma ban taba ganin wani abu tare da ita ba sai wanda muke so ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka hada da mata irin waɗannan shekara ce bai taba ganin abin da bai so ba daga wurin ta ke ko kwana ce ba a yi sai ga abin da bai so da wurin kuna da ganin mumina a ina take mumina irin wannan kullum sai an bata mujere ranar ma kana ra'asul hauli yayin da shekara sabuwa ta kama ji'tu min majlisil qada dama mun ci alkali ne sai na dawo daga kotu can wurin alkalanci ina shigowa gidan bayan sabuwar shekara ta kama fa idza ana bi ajuzin sai ga wata dattijuwa shiddar a gidan nawa ta mun sai na ji tana ce mata kin ga kirin kayin kaza watan hakakke kaza kirin kayin kaza karki kaza kuntu sai na ce man hadhihi wannan wace dattijuwa ce kuma take ba da umarni kalu da ita dattijuwar da ita matar sai suka ce fularatun ai wance kenan ummu zai da kika ai ita ce uwan matarka ai ita ce ta fi yarinya ga ta nan ina je sursur kai wai bai ma sun wannan ce ta fi matar shi gaba kai waɗannan mutane suna da hukumi mako ne can da ya wuce aka wani aure jiya wallahi muke magana da wanda ya auren an yi auren asabar lahadi litinin kawai sai na gaishe da wani a mashin shi ne jiya nake tambaye shi wayan nan ko ba dai amarya ce ka gobe ce la amarya ce to na uka je da aure yace ana kai ta tare da iyayenta ne ka je ni iyayi dan Allah wanda ai iyayi ne ko da Allah jama'a shekara goma sha takwas ko ashirin tana tare da su yau daga kwana ɗaya ko ji kawai zai ka kai ta kuma ka sai da ceto tsawon zamani ke ko ce wala ya raja na wadda kai dai sai kawo gida cin abinci na cani da yanzu ba malam ba za ka zai ci abinci a wani yawon ce da zan zo wai ce to zan biya mata zan ce ka biya mata daga yin aure a ce za a ɗaya a kai ta gida wani aikin ta nuna shi ko ba su nuna shi ba da za ka yi ciki ba ta ce ba ya ka kai ni gidan mu ko kuma zai ɗauke ta kawai ke ta to kun da ji wace ce wannan aka ce a wance ce ita ce mahaifiyar matarka kuntu ya ce sai na buɗe baki na ce marhaban marabala ne wa ahlan wa sahla ahlan wa sahla sannu da zuwa marabala ne marabala ne amma bace a shi sannu da zuwa sannu da zuwa mama oh Allahu akbar falamma jalastu yayin da na samu go guda na zauna aqbalat al adu sai ita da tijo sai ta tunkaro ni ta zo ta zauna kusa da ni fa qalat ta ce min assalamu alayka ya aba ubayya amincin sallama ne maka sallama baban ubayya فقلت سينتي متى وعليك السلام ومرحبا بك وأهلا إذا أنسى بك سلما كما مرى بدا لك سلم قال سيتتي كيف رأيت زوجتك يا كديارين ينمى تكا زمن كده إتيا كدنتا gaya min don Allah yarinya ce mai da'a ce ma biyayya a tsawon shekarar nan ko an samu matsala kana sai ce ma uwar khairu zawjatin ni ban taɓa ganin macen da tafi ta alheri ba ita ce mafi alherin mace mata aure wa aufa karina kuma ita ce mafi cika alkawarin abokiyar zama duk inda mace ta kai wannan takai a ce matan mutunci laqad addati yace baba mama ta ce na'am gaskiya kin ladabtar da yarinyar nan ladabi na musulunci ba santil adab kin kyautata ladabin nata gaskiya kin iya tarbiyya warawatti kuma kin horar da ita akan yadda ya kamata zauna da miji ba san ta riyada kuma kin kyautata horarwa Allah akbar ya ce ta da kin lahu khaira mama ne dai addu'a ta Allah ya miki saka da koda alheri Allah ya saka da alheri mama Allah ya biya aikin gaba komai Allah dai saka da alheri Allah akbar da ma ce mata kaka shekara ce ba matsala tsakaninka da ita wallahi sai ka kira fati ko dan Allah wani ya ce gashi shekara cirbe da matsala da wurin mata shi ba ko ne da ya ce mai nuna ba da nuna ba Allah godiya ha ba an gane ko fakalat sai uwar ta ce ya aba umayya baban umayya ba ya kaji innal mar'ata la yura aswa minha ba a ganin mugun halinta illa fi halatayn sai in ta shiga ɗayan hali biyu amma yanzu ba ta kai wannan matsayin ba kun san mace na da wani matsala in tana son ka kashi ɗari da ta haifi yawo to za ta raba hamsin za ta raba biyu in kai sa'a ta baka hamsin hamsin na wurin yaron ni gari ya waye an saba kai maka ruwan wanka gari na wayewa shi kenan sai ga abin da ke gabanta yaro kawai tana ta kokarin dai sai ta gama da shi da kai magana ba kai mura sai ka yaje ka kace so in ba kace so in to wai ta fi son shi fiye da kai yabin da sai ta gama da shi kan da dawo kanka kai yanzu ka tashi aiki da ne ake son ka amma yanzu kan to uwar ta ce a a ai ba a ganin mugun halin damace sai an shiga hali biyu ƙunfi ya ce wa mamu ma mamu wanne ne su kalar ta ce idza wala bil gulaman tana haihuwar da namiji kakadi billahi ne zai ta koma kansa duk wani tunani na ta sai kare a kan shi aw hadiyar inda waje hako inda ta samu shiga na fitar hankali a wurin mijinta kaji idan mace ta samu shiga wurin miji to sai ta miƙe kafa kun gane duk abin da take so ya mata da ta ce yi to idan fa aka kai wannan matsayin ko to aka kawai sai ta ce bari da ni Allah kyauta ai ya mace sai dai Allah wai kawai zai ce ta bar tsaye ta ranta ce bari ta gani to za ku ci gani an gane ko Allah Allah kyauta sai ta ce masa wa wahim ma hadha rijalu aswa'a min ar-ra'a'il mudallala ai abu ne na shirme irin abin da maza suke samu na mugun aikin mai kiwo wanda yake mai yanga kuma an gani shirme ne na abin da maza suke samu na mugun mai kiwo amma mai yanga tana kula da kai amma sai ka ce ta yi sai ta yanga kawai ta kini faƙuntu sai na ce wa wallahi ni dai na rantsu da Allah mama laqad addat yarinyar da na san kin ladabtar da ita ta santil adaba kuma wallahi duk da ake kyautata ladabi kin yi kana sai ta ce to shikenan kai fa tuhibbu an yazuraka asaruk ya kake so surukanka su rinka kawo ma ziyara gida yau dai shekara ɗaya da ɗan wani abu na zo ko eh da ya mun ya kake so ya rinka kawo maka ziyara gidan nan wurin ƴar matarka kullu sai na ce alama sha'u duk wanda suke so su zo kawai in dai irin waɗannan surukan kullum su zo ma kawai duk wanda suke so su taho kawai ba matsala to ai duk wanda ya samu surka irin wannan yaushe zai kyamaci surka ta zo gidansa amma ta yi sallama ta zo ba ta san kana uwar ɗaka ba shikenan tana zama ta ce to yanzu zan ga ina kudin adashin ka yi shi adashin ya aka yi nawa kika dauka ko na hannu nawa kike yi hannu nawa kike yi tana so ta faɗa amma tana tunanin kana ina wadda ka ta kuma ta riga ta fi so ita uwar ko da ke ko in ce ba ne ne ke ke da ki mai laliba ne to ko in ya shiga in ya shiga ban daki ta laliba a jihu kaza ko wanda ya ce zai kudi a jiwu da san ko nawa bane saboda kan yazo sa riga ya fita kawai wallahi bai san ko nawa bane a ci saboda haka ko ta laluba ta iba bai dai sani ba ko ba ki laluba da ke hannu nawa kike na adashi ka ji fadan Allah to yanzu irin waɗannan ne maza ke tsoron su rinka zuwa wurin ƴaƴansu jama'a kun gani ba wai suna tsoron a rinka zuwa ba ne in irin wannan dattijuwa ce ai kullum ta zo gidanka gyara maka titi za ta rinka yi Allah ya kyauta fakanat ta'tini fi ra'si kulli hawlin sai ya zama tun da nace mata duk sanda ta so ta rinka zuwa sai ya zama tana zuwa gidan ne bayan duk shekara in sabuwa ta kama in shekara ta cika in sabuwa ta kama sai ta zo ta zo ta kalli yayin da take gudanar da gidan miji haka take yi wa kadama kastu 20 aman malam yace na zauna da yarinyar nan shekara 20 lam a'ib ala zainab shay'an ban taba ganin wani abu na aibata zainab da shi ba shekara 20 muna tare amma ban taba ganin abu tsara ɗaya ko mun kankanta shi da nace kai kas ko tur ko kai tur ko aibata ta akan shi ba shekara 20 Allah sa ku taba kwana 20 da matarka kai wa kana li jarun sai ya zama amma matsalar ina da wani makoci ya zaɓi zaujatahu kullum bai da aiki sai ta da hankalin matar shi waya da rubu bai da aiki sai ba ta kashi makoci na ne kuma rannan sai na je yana dukanta tana ihu tana ihu fa qultu fi zalika wallahi dalilin haka dole sai da na yi da wata waka sai da na shirya wata waka dalilin wannan nace ra'aytu rijalan yadribuna nisa'ahum تشلت يميني يوم تدرب زينب أن أضربها من غير ذنب أتت به من أضل مني ضرب من ليس بذنب فزينب شمس والنساء كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب كذب بان الله هذا سوريا yace raqaitu rijalan ni na ga wasu mazaje yadirguna da sa'o ba su da aiki sai dukan matansu a'udhu billahi ni na ga wasu mazaje suna dukan matansu fa shallat yamini yace ya Allah ka sanya hannu na shi yau mata duribu zainabu dai ran da zan daga shi bugi zainabu Allah ka sa shi ne a huta kai dai ran da daga hannun nan zan bugi zainabu Allah ka sa ya tsotsi ya shanye ya fadi ma kasa a huta jama'a da Allah ku ji wannan irin magana da fa an yi wannan ku ba sihiri ke ne ba kuwa sihiri ne sihiri halali karanta sarrul batar sihiri halali kenan ta sihirce shi ta gama da shi ta shanye shi a adurbu ya ce kai jama'a yanzu in je in bugi zainabu min gairi zambi a tabbihi ba tare da wani laifi da taimun ba ba ta zo da wani laifi ba sai in buge ta kayan al'adalu ne ba zai taba zama adalci a wurina ba darba man laisa da zambin dukar wanda bai min laifi ba fa zainabu shamsu ya ce in ba ku sani ba tsaya ku ji ni ne nake gaya muku wannan matar ta wace zainabu zainabu din nan kuma a cikin mata kamar rana ce wanne sa'u sauran mata duka kawai ba su wuce a ce taurari ba idza tala'at duk sanda rana ta kunno kai lam yabdu hunna kawkabu ba wani tauraro da ke ragewa yanzu da rana fa taurari na nan da ma kullani amma in rana ta fito ne to sai ka zama ka gano su to wace in dai ne na nan a duniya haka ya ne ba wata mace duk wata mace da kaji ana cewa akwai ta to ba zai na wani amma in zai na bata kullo kai to ƙarya ne duk matan nan sun zama mazaje duk ƙarya ce ba wata mace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wa hadhihi qissatu atika to ina ga wannan kissa ta atika din kuma sai mu tsaya nan ko ba haka ba don ka ashe da daɗin gaba ɗaya kamar menene matsayin mata da ke addu'ar kar Allah ya ba mijinta arziki don kar su samu dama yin aure kullum tana kiyamun laili tana tahajjudi tana roƙon Allah Allah kaka ba shi kuɗi don kai ƙara min kishiya to ba kiyamun laili kike ba kiyamun akali sunan wannan aikin naki ko sa akwai kiyamun laili akwai kuma kiyamun akali kina ta da hankalin ki ne kawai kuma kuɗi sai Allah ba shi kuma sai ya ƙara ni tambaya ta ita ce yadda mazan mu ke da haƙƙi akan mu ke da haƙƙi akan mu na mu yi musu kwalliya su ji daɗi to mu ba mu da haƙƙi a kansu ne sai dai in za su kasuwa su sa shadda mai kyau in sun dawo gida su sa jallabiya kuma ba ta da gaskiya to billahi la ilaha illa ka je karanta fito sunna wallahi tallahi ba daidai bane yanda ka san laifi ne mace ba ta wa miji abu haka laifi ne miji ya zama bai mace abu kuma kun gani ka san yau ba za ka je kasuwa ba ko ba za ka je ofis ba sai ka ci gani kawai ka zauna a gida ina za ka je ka ci to ina ko zan je aike nawa da ba kun gani ai Allah Qur'ani ya ce wala hunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf duk abin da za ce maka ayar muka ja dan in dai kana son tema ado kai ma kai mata mana dan uwa mata ku sani duk wanda mijinta zai mata ado ita ma ta daina mai amma za a samu tangarra an ambo wannan karatu so da haka ku rinka adan kawai ku ya ku dan kai in riga ku kuma a samu matsala amma gaskiya jama'a ba daidai ba ne kai ma an ka sa hula sai ka kalle ta to ma mutum yana da mata da ya amfanin ka ya kalli madubi jama'a kullum in ka sa hula ka ba wanka da madubi sai kalle ka kawai ka ce a in ta ce a kaɗan ya haka wani sai ka ce to zai ci da kanci kawai yau da za to ya to dan Allah kar ka canza in tayi ka batta a haka ko da baka ji daɗin ta akai ba to ita haka ne ya burge ta ka batta a haka menene hukuncin wanda ya ɗauke hankalin mutane da yawa a lokacin da suka fuskanci ubangijinsu suna suna sallah to wannan ban gane da hukuncin wanda ya ɗauki hankalin mutane da yawa a lokacin da suka fuskanci ubangijinsu suna sallah to wato mun kullum abin da muke cewa shine mu musulmi yana da tsari kan komai don Allah ko da yake bai ba mu da lokaci ne amma ku karanta littafin bakar abu zaidin littafin shi adabu fatis na da bai rike waya wallahi tallahi in ka zai karanta wannan littafin ku to za ka yi mamaki wani in ya karanta shi da kanshi zai fahimci wallahi bai halatta ya rike waya ba to yanzu kawai abinda mutane suke ɗauka shine da na samu kuɗi sai sai waya kar ka ɗauka cewa wai duk abin da kake gani ba wata ka'ida ta musulunci akan abin ka yi kuskure in ka fahimci haka ko ba kai daidai ba ka kure kawai ai ka ga matsalar ta bari kenan dangane da abin da shafi aure cikin al'umma a yau abin da mutane suka ɗauka shine in ka samu kuɗi kawai sai ka je ka wuri to ba haka bane a musulunci an gani ka yi kokari ka san ka'idar musulunci farko kamun ka je ka aure wala yallahu an yaf'ala fi'lan hatta bi kuma lafi sai da haka jama'ar musulmi za a kiyaye dangane da rike waya mai yawa in lokaci ya bayi a gare mu za mu zo mu samu lokaci mu karanta waɗannan ko da ka'idojin ne kawai ba duka littafin ba na rike waya ta ga ya mace bai halatta ta rike waya ba in dai tana da aure sai mijinta ya yarda kun gani sannan ya yarda ta rike waya ɗin to wannan waya ta taba za ta rike jama'a kun gane ko to ta tabbata tun daga wannan fuskar wayar abinda ta san mijinta zai yarda da shi in ya gani ba zai ji na su ba to shi za ta bari sannan duk abin da za ta sai na sunaye to ta nuna wa mijinta kuma ya yarda ya yarda ta sai din shi sannan ki kiyaye a matsayin ki na mace duk sanda aka kira ki sunan da mijinki ya yarda ki sai ne eh to ki dauka a'a an kira layin ki ki duba haka sai kika ga wannan lamba ba ki santa ba to kar ki dauka wata ce kirin din ta kare dan bari ku ji da yawa akwai abin da ke haifar wa mata da mazaje matsala ta dalilin wayan nan da da lokaci da na gaya muku kwanan nan sai da na karanta mu wani da matashi billahi la ilaha illa wannan matsalolin na littafin mutumin nan shi da kanshi ya ce ta aiko malam to an kusa matsala ta ce to kaga asalin inda matsala take na rantsu da Allah tsoron saurayin ta ne ke mata waya yarinya ce ɗar Kano an aure ta an zo da ita nan rariya kuma tana ansa kol ɗin shi in ya kira ta to kaga a ka'ida bai halatta ka ce za ka ɗau wayar mutum ka duba inbox ɗin shi ba bai halatta ba sai da izinin shi bai halatta kuma ko da wannan watan san na item ɗin nan nasa an yi sandin wani message ka ce za ka buɗe wurin ka duba wani saƙo da wani saƙo ne daga wayar aka aika zuwa wani wuri bai halatta ka duba ba sai mai wayar ya yarda jama'a kun gani to dama yana zargi tana amsa wayar shi wannan saurayin nata to sai ya duba wayar bayan ta je kano ta dawo kawai sai ya wayar ba ta sani ba sai ya duba inbox ɗinta kawai sai da yana cewa kin shigo kano alkawari bai nuna haka ba da in kin zo ba haka kike nan ba kamin ki tawo za ki waya ki ce za ki zo kuma in kin zo za ki yi waya cewa mu haɗa a wuri kaza to wallahi da ruku na rantsi da Allah bai je gida da iyayenta ba bai kawai sai ɗauko ta a mashin kawai sai suka taho na kuma na rantsi da Allah ban san ta ba ban taɓa ganin ta ba shi ma ban san shi ba amma shi ina gana taɓa ganin shi ka zauna ne musu nasiha na ce ga inda matsalar ta jama'ar musulmi kullum na kyauta wata ce ita ma irin wannan matsalar ta ke gaya mu ka abin da ya ba daɗi watan wayan nan da kuke gani fitina ce fitina ce kawai mata ku yi taka tsantsan da waya kar ka bari ɗar ka budurwa ta rike waya da ma kun gani kar ka bari ɗar ka budurwa ta rike waya sai inda bukata ka san akwai bukatar a ce akwai waya a hannun to ka bari ta zauna a hannun bukatar na wucewa ka an shi waya amma kun ga waya da kuke gani to akwai matsaloli a cikin su kuma rashin sanin ka'idar musulunci ne game da su kawai mutum yana ganin da ya samu kuɗi da zai saya shikenan tana kallon yanzu yara sai ga kawai yaro ya zauna kawai ya haka yana ta haka kawai yana ta haka billahi da zai bulucin da yake kallo bulucin da zinace zinace ne iri iri yake kallo sai ga yarinya kawai ta haka a ɗauki tana tana tsara ta haka wallahi bulucin da take kallo a wayarta zuba ce iri iri ga yana rayuwa ce tsirara ta dabbobi tura yake gudanarwa kayan duk irin waɗannan sai mutum ya san ka'idar musulunci game da su za ka shigo masallaci dan me za ka bar wayan nan ta ɗan hankalin musulmi kuma idan an fara sallan nan fa kana iya ɗauko ta fa sai ka dandana sai ya kashe a'a ka manta dan ɗan adam zai iya mantuwa an fara sallah kawai sai ka tuna a ka yi wannan fa ba kashe ta ba sai ka haka ka ɗauko sai ka dandana ka dandana sai ya kashe sai ka mai da abaka ka aji a ana cikin sallah ne ka manta ka barta a buɗe sai ka ji kira ba wai barin ta za ka yi ta yi ta yi sai ta kashe kanta da a'a sai ka ɗauko ta nan ba za ka ce ne wai bari ka a'a sai ka kashe sai ka abin nan kashe wayar kawai sai ka mai ta ajihu sai ka aji kana sallama sallah sai ka bude in wanda zaka kira ne ka kira amma wanda ba zaka kira bane ka bari ya tsara kiran ka an gane amma ka ba musulmi haushi su rike ka a rai kullum ana magana kai switching off din wayar ka sanda ka shigo masallaci dan kar ka daukar ma musulmi hankali amma kai ba ruwanka to musulmi ya sani musulunci akwai tsari da ka'ida da yake da ita na yin komai an gani kuna dai kallon ibn mas'udin tsugunnawa ne ya sun je sham tsugunnawa ya zai ba haya to dan ɗakokin mutanen sham su in za su gina su kan gina ne kalla da kibla da ya tsugunna sai ga ah, to ai inda zai kalla alkibla ne kawai sai karkace haka ana hango shi yana gamawa sai suka ce a ya ga inda yake kallo kai ka juya ka juya ka bauɗe haka ga inda za ka ji daɗi daidai sai ya ce a'a ai mu manzon mu shi ne ya nuna mana kar mu kalla alƙibla